الحمد لله الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو العزيز العليم والصلاة والسلام على من كان يغفر على من كان يستغفر في كل يوم مئة مرة أما بعد عباد الله فإن أصول الخطايا ثلاثة أولها أولها الكبر فقد أمر الله سبحانه وتعالى إبليس بالسجود لأبينا آدم فاستكبر فحرمه الله تعالى على الجنة وثانيها الطمع فقد أسكن الله سبحانه وتعالى آدم في الجنة وأمره ألا يأكل الشجرة فاغتره الشيطان بالطمع هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وأما ثالثها فالحسد يقول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين عباد الله فإن للذنوب والمعاصي تأثيرات كثيرة في الفرد والمجتمع ومن ذلك حرمان العلم يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله ولما جلس الإمام الشافعي رحمه الله عند إمام مالك ورأى فطنته وذكاءه قال له إني أرى أن الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تضفيه بظلمة المعاصي يقول الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيء سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي ومن ذلك عدم استجابة الدعاء فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يطيل السفر يطيل السفر ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له ومن تأثيرات الذنوب تولية الظلم على الناس يقول ابن القيم وحكمة الله تعالى لا تقتضي أن يولى علينا مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فكيف بمثل أبي بكر وعمر ومن ذلك نقصان العمر الله سبحانه وتعالى قد يقدر للعاصي عمرين إذا أطاع الله سبحانه وتعالى ربما يعيش مئة سنة وإذا عصى الله سبحانه وتعالى قد يعيش أقل من ذلك ومن ذلك الوحشة التي تصيب العبد يقول الفضيل بن عياض إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي ومن ذلك الهم والغم لقد أصاب لقد أصاب لقد أصاب ابن السيرين الغم فقال لقد تذكرت ذنبا أصبته قبل أربعين سنة ومن, ومن, ومن ذلك أن الذنوب سبب للبلاء والأمراض الذنوب سبب للأمراض وسبب للأمراض والأمور فيا عباد الله عباد الله اجتنبوا الذنوب والمعاصي فإن الله سبحانه يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine yake gafarta zunubai shine kuma wanda yake karɓar tuba Allah subhanahu wata'ala mai tsananin hukuma ne sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah su tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake neman gafara Allah kullum so ɗari a rana ya ku bayan Allah yana da kyau ku sani cewa tushen duk wani zunubi abubuwa guda uku ne kamar yadda ibn qayyim ya faɗa abu na farko shine girman kai wanda girman kai shine zunubi na farko wanda Allah subhanahu wataala aka saba masa da shi Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam sai ya umarci sai ya umarci mala'iku su masa sujada sai ya zamanto cewa annabi adamu dukkan mala'iku sun masa sujada amma iblis ya ki masa sujada saboda girman kai saboda a fahimtarsa wuta da aka halice shi tafi yimbu da aka halice annabi adam na biyu shine kwaɗayi allah subhanahu wa ta'ala ya halice annabi adam ya zaunar da shi a aljanna kuma ya ci masa ya ci duk abin da yake so amma kada ya ci wata bishiya amma sai ya zamanto cewa shi dan ya yaudare shi ya ruɗe shi ta hanyar kwaɗayi ya ce masa ana nuna maka bishiyar da idan ka ci za ka dawwama kuma za ka samu mulkin da ba zai ƙare ba saboda ka ta wannan dalilin sai ya zamanto cewa shedan ya saba ya sa annabi adam ya saba wa Allah na uku shine hasada Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin ‘ya'yan annabi Adam guda biyu duk suka nemi Allah ya aishi aikin da suka yi sai Allah ya aishi na ɗaya bai aishi na ɗaya ba wannan ya sa ɗaya ya fusata har ya kashe ɗan uwansa duk wasu zunubai da ka gani waɗannan abubuwan guda uku su ne tushensu yana da kyau bayan Allah su sani cewa tabbas zunubai suna da tasiri mai yawa da suke yi a rayuwar mutane da kuma rayuwar da kuma rayuwar mutum ɗaiɗaiɗaiɗai ma'ana rayuwar mutum daban da kuma rayuwar mutane gaba ɗaya dukkansu zunubai suna iya musu tasiri yana daga cikin tasirin da zunubai suke yi shine Allah subhanahu wataala zai iya haramta wa mutum samun ilimi Allah maɗaukakin sarki yana cewa ku ji tsoron Allah, Allah subhanahu wa ta'ala zai sanar da ku. Lokacin da Imamu Shafi ya zauna a gaban Imamu Malik, sai Imamu Malik ya ga kaifin kwakwalwar da Allah ya masa sai yake cewa da shi. Lallai ina ganin Allah maɗaukakin sarki ya jefa wani haske a zuciyarka don haka kada ka disasar da wannan hasken ta hanyar duhun zunubai. Saboda haka yana da tsananin amfani duk mutumin da yake son ya samu karatu ya nisanci aikata zunubai ɗalibai da yawa da muka zauna da su zaka ga gwargwadon yadda mutum yake da tsoron Allah gwargwadon yadda yake haddace abubuwa yana daga cikin tasirin da zunubai suke da shi shine zunubai suna iya haramta wa mutum samun arziki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal abda la yuhramu rizqu bi dhanbin yusibuhu ana iya ana iya haramta wa bawa wani arziki saboda wani zunubi da ya aikata yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawowa shine zunubai suna jawowa mutum ya daina ganin girman Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum ya yi zunubi to za a yi masa wani ɗigo a zuciyarsa daga nan kuma idan aka masa ɗigo in ya tuba sai ya ɗauke wannan ɗigon in bai tuba ba sai ya ƙara yin wani ɗigon daga nan sai zuciyar tare ne sai kaga mutum in aka ce mai ma abu kaza haramun ne ba dole ba ne ya yadda wani ɗalibi yake cewa a da idan ya ji muryar mace sai ya yi maziyi amma tun da ya zama memba mss to ko taɓa shi mace ta yi ma baya jin komai saboda ya riga ya saba yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawowa shine zunubai suna jawo mutum rayuwarsa ta zama ta yi gajarta malamai sun tattauna wasu suka ce hakikanin gajarta ake nufi Allah zai iya kaddarawa in mutum ya biyayya ga Allah zai yi shekara ɗari amma idan ya saba wa Allah to a shekara arba'in ma Allah zai iya dace shi wasu kuma suka ce Allah zai kwashe albarkar rayuwar ne wasu za ka ga shekarunsu babu yawa amma Allah ya sa wa rayuwarsu albarka irinsu ya akhdari shekaru talatin da uku kacale a duniya irinsu imamun nawawi ya yi shekaru arba'in da biyar kacal a duniya amma ayyukan da suka yi suna da matuƙar yawa yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawowa shine zunubai suna jawowa a samu azzalaman shugabanni lokacin da matsalolin boko haram suka yi yawa an ta roƙon allah canji canji canji musamman a 2014 lokacin da aka yi zaɓe a ranar 28 ga watan march na shekara ta 2015 aka faɗa ranar 1 ga watan afrilu na waccan shekara ta 2015 mutane sun yi ta fatan za a samu sabuwar najeriya amma da yake cewa shugaba aka canza mutane ba su canza halayensu ba sai ya zama mutane da yawa suna ganin gara ma jiya da yau gara kafin 2015 da bayan 2015 abin da ya jawo haka shine saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana ba wa mutane shugabanni ne daidai da yanayinsu ibn qayyim yana cewa a hikimar Allah babu yadda za a yi shugabanmu ya zama irin Umar bin Abdul Aziz ko kuma ya zama irin Muawiya balle ya zama irin abubakar da umar radiyallahu anhu duk da cewa ibn al-qayyim ya rayu ne a shekarar na takwas saboda an haife shekara ta 691 ya mutu shekara ta 751 amma yake faɗin wannan magana kamar yadda ya faɗa a cikin littafin sana al-fawaid zunuban mutane su ne suke rikidewa su zama shugabanninsu shi yasa in dai mutane ba su daina zalunci ba babu yadda za a yi su samu shugaba na gari yana daga cikin matsalolin da zunubai suke jawowa shine zunubai suna jawowa mutum ya dinga samun kewa mutum ya dinga samun matsaloli da mutane alfudal bin yawab yana cewa da yawa na kan saba wa Allah sai in ga tasirin saban a ɗabi'un matata sai in ga tasirin saban a ɗabi'un abin hawana kaga abin hawanka yana yawan samun matsala baka san dalili ba ko kaga kuna yawan rigima da matarka kai baka san dalili ba ita ma bata san dalili ba to a lokuta da yawa zunubai ne suke jawo haka ibn al-qayyim ya kawo kissa mai ban mamaki a littafin sabada'iul fawaid wani mutum ne wani yake zaginsa sai ya ce masa ɗan dakata sai ya shiga gida ya yi istighfari ya koma ga Allah sai ya fito sai mutumin ya kasa zagin shi sai ya kada baki ya tambayi mutumin ya ce ya aka yi na kasa zagin ka sai ya ce tubutu ilallahi alladhi sallataka alayya na tuba ga Allah wanda dama shi ne ya dora ka a kaina dama wata yan matsala ce ta haɗo mu da Allah kuma na je mu warware saboda haka shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa duk mutumin da mutane suke zagin sa kuma shi ma ya koma yana rama zagin yace fa alam anna musibatahu musibatu to tabbas ka sani cewa wannan mutumin yana cikin musiba da kamata yayi idan mutane suna zagin ka to kamata yayi ka yi tuna wani zunubi da ka aikata ka yi istighfari ko da kafa dubu ɗaya ne wannan zai iya sawa a samu warwarwar lamura yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawowa shine zunubai suna jawo rashin lafiya da kuma matsalolin rayuwa da yawa wata rashin lafiyar da ake zuwa asibiti ba a buƙatar zuwa asibiti istighfari ake zuwa ake buƙatar a yi malamin mu Sheikh Muhammad Al-Mukhtar Shigidi ya ba da wata kissa mai ban mamaki wacce ta faru da shi a lokacin yana saurayi yace lokacin yana saurayi akwai wani ciwon ciki mai tsanani da yake fama da shi an yi magani iri-iri bai warke ba har sai da likita ya ce da mahaifinsa Muhammad fa ba zai warke ba yace sai ya zauna yayi ta tunani ko akwai wani umarni na Allah wanda baya bi bai tuno ba ya ta tunani ko akwai wani abu da Allah ya hana wanda yake aikatawa nan ma bai tuna ba yake cewa sai ya tuna cewa akwai wasu raƙuma da mahaifinsa ya ba shi ya kula da su shi kuma ya wakilta wani ya kula da shi don haka sai ya ce bari ya je ya gani ko anan aka samu matsalar ko anan virus din ya shigo ko da ya je sai ya ga cewa wanda ya wakilta ya ciyar da raƙuman nan baya kula da shi yadda ya kamata baya ba shi abinci yadda ya kamata ya mai fada tunda mutumin nan ya ci gaba da ba shi abinci yadda ya kamata Allah ya ɗauke masa ciwon cikin nan har abada bai sake yin irin shi ba yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawowa shine zunubai suna jawo bakin ciki da kuma damuwa ibn sirin malami ne daga cikin tabi'ai wanda ba a yi irinsa bayan annabawa ba a wajen fassara mafarki yake cewa akwai lokacin da ya shiga wata damuwa ya ce sai ya tuno wani zunubi da ya aikata shekaru arba'in da suka wuce yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawowa shine zunubai suna jawo razana da kuma da kuma da kuma tsoro mutane da yawa musamman jagorori za ka ga ba za su iya bacci ba in dai ba kwayoyi suka sha ba mutum koyaushe gabansa yana faduwa za ga wani za ka ga wani kamar yadda Allah ya siffanta munafikai haka yake rayuwa ya sabuna kullu sayhatin alaihim yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawowa shine zunubai suna jawo rauni idan kai nazari ka duba da kyau za a ga kwata-kwata sahabban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yaƙi da su har aka buɗe gurare da yawa a duniya ta wannan hanyar har musulunci ya zo gare mu ba su wuce mutum dubu ɗari ko ƙasa da haka ba amma su suka yi yaƙi har musulunci ya yi so gare mu amma yanzu za ka ga mu miliyoyi ne babu ko ƙasa ɗaya da za mu yaƙa kai babu ƙasar ma da za mu iya kai mata ɗauki wanda ya ƙoƙari shine ya yi addu'a ko kuma ya kai ɗaukin abinci lallai yana da kyau mu sani cewa zunubai suna jawo mushkiloli masu ɗimbin yawa yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawowa shine zunubai suna jawo mace-mace za ka ga yanzu kullum ka buɗe facebook sai ka ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan ka sake buɗewa bayan mintuna za ka sake gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana daga cikin abubuwan da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk lokacin da alfasha ta yaɗa a cikin al'ummata to mutuwa za ta yaɗu a cikinsu duk lokacin da alfasha ta yada a cikin al'umma ta ciwukan da na bayan su ba sani ba za su yadu yanzu idan ka kalla za ka irin yadda zinan matan aure da zinan 'yan mata ta yawaita a cikin al'umma irin mu da Allah ya jarrabe mu da amsa fatawa muna yawan samun labari da kuma fatawa akan mata aure matan aure waɗanda suka yi zina 'yan mata ko wannan ya zama ma kamar shoni yana da kyau mu sani cewa lallai duk wata matsala da ta same ka na rashin dacewa ko wata matsala a rayuwarka lallai abin da ya fi dacewa shine ka tuna wani zunubi na kusa da ka aikata ibn jauzi yana cewa cikin littafin sa sayyidul khatir yana cewa duk wani zunubi da mutum ya aikata to sai ya haɗu da wata matsala ya gane matsalar ko bai gane matsalar ba wannan yasa magabata na gari duk zunubin da suka aikata babban abin da suke fara yi shine sai su tuno duk wata matsala da ta same su babban abin da suke fara yi shine sai su tuno wani zunubi wanda suka yi a kusa-kusa yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawowa a cikin al'umma shine zunubai suna jawo lamarin mutum su kuntata in ya je kasuwa ba zai yi ciniki ba ko da ko maƙotansa suna yi in yana neman aikin gwamnati in ana son mutum goma sai sunansa ya zo na goma sha ɗaya ko na sha biyu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib yana kuma cewa a cikin surar wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah subhanahu wa ta'ala zai sauƙaƙa masa lamaransa in an duba mafhumul mukhalafa zai zama cewa kenan duk wanda yake saba wa Allah to Allah zai kuntata lamaransa yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawowa shine zunubai suna tafiyar da ni'ima duk mutumin da yake cikin wata ni'ima kuma yake so ya dawwama a cikin ni'ima to ya nisanci aikata zunubi Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin mutanen saba inda yake cewa laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب الغفور فعارضوا فأرسلنا عليهم سيل العالم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أخل خمط وعثل وشيء من سدر قليل الله يا باو متانا سبع نئمومي ما سيوان غسكي amma da suka saba wa Allah sai Allah ya canza wannan ni'imar gaba daya sai ta zamanto wahala shi yasa wani yake cewa idza kunta idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am idan kana cikin wata ni'ima to kayi kokari ka kula da wannan ni'ima domin zunubai suna tafiyar da ni'imomi yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawowa shine zunubai suna jawowa ya zamanto albarkatun ƙasa ma su tafi gaba ɗaya Allah madaukakin sarki yana cewa suratul araf walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun magabatan mu tsofaffi da yawa waɗanda muka raska daga cikin kakanni sun ba mu labari cewa da can ba sai ka sa takin zamani ba za ka iya yin masara za ka iya yin shinkafa kuma yabanya za ta kyau amma daga baya ba za ka iya yin haka ba yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawowa shine zunubai suna tafiyar da aminci a suratul nahl Allah yana cewa wa daraba Allahu matalan قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah ya buga misali akwai wata alƙarya wacce take cikin aminci amma da ta saba wa Allah sai Allah ya hada ta da tsoro wasu manazarta suna cewa hatta boko haram da aka yi a maiduguri da kewaye da wani sashe na north east akwai zunuban da aka aikata har boko haram ta zo yanzu da ake fama da kidnapping musamman a wasu jihohi na north west shi ma akwai zunuban da ake aikatawa ya ku bayan Allah lallai duk mutumin da yake son zaman lafiya a rayuwar shi ya kiyaye zunubai kamar yadda aka rawaito daga ɗaya daga cikin magabata yana cewa gwargwadon yadda gwargwadon yadda ya zamanto cewa Allah yana maka kwarjini to gwargwadon yadda ya zamanto cewa kai ma mutane za su ji tsoronka akwai wani malami da yake ce min lallai yana kyautata zaton Sheikh Abubakar Mahmud Gumi mutum ne mai tsoron Allah saboda akwai lokacin da suna ɗaliban jami'ar Madina sun ji ya zo Saudiya sai suka tafi wajen shi da niyyar su gaggaya masa maganganu marasa kyau saboda mazhaban da ya tafi akai na cewa Annabi Isa ba zai dawo ba Annabi Isa ya mutu kuma ba zai dawo abada ba yake cewa ko da suka je wajensa sai ya musu kwarjini har suka je suka fito daga wajen shi babu wanda ya iya yin magana saboda dama gwargwadon yadda mutum yake jin tsoron Allah shi ma gwargwadon haka mutane za su dinga shakkarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin bayan Allah na gari inna Allah ya amuru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum لعلكم تذكرون